min ibadikum wato ku aurar da ƴaƴaye mata da mazaje da kuma nagartattun bayi idan suka kai aure a aurar da su eh wannan aya ita ce ta soke wato ayar azzaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik da haka mutum idan mace musulma ce to zai aure ta ko da baiwa ce sai dai ba a son mutum ya auri baiwa e makruhi ne dan mutum ya auri baiwa to ƴaƴansa bayi ne ƴaƴansa ne amma bayi ne bayan haka idan ya auri mace shi ma ita ma ba shi da cikakken iko da ita mai gidansa ne yake da iko da ita kaga wannan ba a so haka mutum zai iya auren Kirista amma shi ma makruhi ne don idan ka auri Kirista, to ka ga yaranka ba za ka hana su zuwa coci, ba za ka hana su cin wasu abubuwa da wannan matar take ci ba. Kuma in ma su ba su ci ba in ta ci ta sha suka sha nononta, ka ga ai sun sha waɗannan abubuwa. To da haka shi ma auren Kirista wato makruhi ne ba wani abun so ba ne. Eh, wa ima'ikum da kuyanginku. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah sai ce masa inna zaujati la taruddu yada lamisin matata ba ta juyar da hannun ya taɓa ta eh wasu sun ce kinaya ne akan fajirci wasu kuma suka ce wato tana masa fatin tana fata dukiyarsa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalliqha sai annabi ya ce to tunda ita haka take ka sake ta mana qala uhibbuha yace ina son ta fa idza qallaqtuha tatba'uha nafsi idan na sake ta rayina zai bibiye ta kala isbir alaiha idan to sai kai hakuri akan ta haka ne eh to kaji ubangiji tabaraka wata'ala yace a aurar da wanda suka kai aure da maza da mata duka ko bayi ne ko ko yaya ne duka in yakunu fuqara ayyuhum Allah min fadlihi idan ma sun zamanto talakawa to fa Allah zai wadatar da su da falalarsa talauci wato ba ya hana aure kuma yana hana aure idan mutum ba shi da abin da zai ciyar da mace to ya haramta ma ya aure ko alkali zai kashe wannan aure dole sai mutum yana da abin da zai rike matan da shi bayan yana da lafiya kenan tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi na abdullah ibn mas'ud ya ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj duk wanda zai iya yin aure to yayi aure fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj ya fi rinse ido kuma ya fi kame kai faman lam yastati fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija wanda ko ba zai iya wannan aure ba to rika azumi dan azumi zai dandake sha'awarsa to da haka sai mutum yana da wadata da zai iya rike mace amma ba wai sai ya zama wani mai kuɗi ba talauci baya hana aure kuma yana hana aure kiran ka ga fuska yi ce ko eh ba zai yi baka da komai ko ko baka da lafiya aure haramun ne shi aure alal afas gimshikin sayar da yake mustahabbi ne ba dole bane kowa sai ya aure amma aure inda yake zama wajibi idan mutum yana da sha'awar da baya iya kame ta kuma yana da wadata to da haka wannan aure ya wajaba gare shi eh in yakunu fuqara yughnihimullahu idan sun zama talakawa to fa Allah zai wadata su daga falalarsa da Allah shi ne yalwatawa bayi ne kuma ya san duk halin da suke ciki eh shi Ibrahim radiyallahu anhu yace at-tazwiju min asbabil ghina yin aure yana daga cikin hanyoyin arziki. Shaka rajulun ilal Hassan faqra wani mutum ya koka talauci zuwa ga Sayyidina Hassan, kala lahu tazawwaj da haka kai aure Sayyidina Hassan yace masa فتزوج في أولي وقال له اشتري فرسا يشي كما كتارا يا توسين دوكي اشترى فرسا سيسي دوكي يقال شيء مس اشتري خادما كسي هادمي فأدر الله عليه الرزق في ألا يسوق مسد أرزك وشكى إليه عادل الفقر haka wani ya ƙara koka masa talauci kala lahu tazawwaj kai aure to wadama al-faqru bayan yayi aure kuma talauci ya dawwama fa atahu wa qala lahu ma ziltu faqiran yace sai na hasan har yanzu ban gushe talaka ba kala lahu talliqha to ka sake ta fa talaqaha ya sake ta قال كنت أظن أنه من أهل الآيات إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله بالتزويج وأتيالتي ينا بنغر وعند الله يشي إذن تلكاواني توقزي وداتا إذن سكي أوري توقاق دي أوري دي سامو وداتا با سيجا شيوا فلما لم يكن من أهل هذه الآية علمت أنه من أهل الآية الأخرى وأتوسين سيشيوا شينا تكين معبوتا دي آير wanda Ubangiji ya ce wa in ya tafarraka yuhulillahu kullum min sa'ati idan ma'aurata biyu suka rabu to fa Allah zai yalwata kowanne bangare daga yalwarsa to kaga kenan nan shi rabuwa da wannan mata shi ne arzikinsa eh kowanne mutum da tauraronsa da ɗabi'arsa ce idan misali aka haɗa wuta da ruwa kaga ba za su zauna ba ko ko aka haɗu misali iska da wuta ba a zauna baye to da haka akwai ɗabi'a na mutum akwai kuma tauraron sa da haka idan aka samu saɓani wannan sai ga talauci yake shiga cikin auren an gane wannan normal haka yake kamar yadda ɗabi'a akwai positive akwai negative to da haka ɗabi'ar ɗan adam ɗin ma haka ne shi yasa za ka ga wani mutum in ya auri mace sai arziki wani kuma in ya aure ta sai talauce to haka Allah ya ɗabi'u kowanne akwai abin da yake tafiya daidai falamma fallaqaha wajada rizqan da ya saki wannan mace sai ya samu arziki eh na'am
وليمنعك الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa yace waɗanda ba su da damar yin aure wal yasta'fi su kame hatta yuhumullahu min fadlihi har sai Allah ya wadata su daga falalarsa idan mutum talaka ba shi da komai to bai halatta ya aure ba ya bari sai ya samu hanyar cin abinci sai ya zo ya yi aure eh wallazina ya'lam والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فلا تكونوا عليكم فيه خيرا Ubangiji ya ce waɗanda suke neman a rubuta musu ‘yanci cikin bayinku ko ku yanginku, to fakati buhum. Ku rubuta musu wannan ‘yanci in alimtum khairan, idan kun san akwai alheri fihinna, ai amanatan wa ƙudratan alal kasbi. Suna da amana da in an ‘yantar da su, ko ko suna da iko na riƙe kansu, don haka idan suka ta zo suka nema ku ‘yantar da su ku yi musu mukataba ku musu. Eh, na'am.
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم Na'am, Ubangiji ya ce, ku ba su daga dukiyar Allah wato ganima da aka samu saboda su ‘yantar da kayansu ba laifi ba ne. Bawa ba a bashi zakka amma in zai ‘yantar da kansa za a bashi. wato wannan shine wa atuhu min mali llahi allazi ataakum na'am ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن عدنا تحصنا تبتغوا عرض الحياة الدنيا ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kada ku tilasta ƴaƴayenku mata ko ku yayyinku alal bigha'i akan karuwanci shine in aradna tahassuna idan suka so kiyayuwa bi ma'ana aure an ce sharrul hirafi alkasbu bizira mafi munin sana'u shine wato neman dukiya da yin zina كان عبد الله بن أبي عنده جواري عبد الله بن أبي yana da wasu kuyangi yursiluhunna lil kasbi yana wato aika su don nema min anfusihinna daga kawukansu su je su yi lalata su samu dukiya famtana'ana wato sai suka yi wato famtana'at wahidatun minhunna yake wannan lulun din za ku canja ta sai ku sata famtana'at wahidatun minhunna tuhibbul afafa wato ɗaya daga cikin su sai ta yi tafiya tana son kamewa ta akraha sai abdullahi dan ubai ya tilasta ta dalilin wannan ayar nan ta sauka ubangiji ya ce kuna yin haka litabtahu ardal hayati dunya dan ku nemi abin duniya wannan zai sauka a wajen wato iyaye mata wanda ba su da isa sun san 'ya'yansu abin da suke yi na fasikanci amma don suna kawo musu kuɗi ya sa bai dame su ba kawai a kawo musu kuɗi don haka kaga wannan a mafi munin sana'a ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace a kuɗin karuwa haramun ne bi ma'ana kuɗin da aka bata aka yi zina da ita wannan haramun ne to don haka mutum in ya ci daga wannan ya ci daga haramun wannan yukri hunna ومن يكرف الذل فإن الله من بعد إكرامه غفور رحيم Allah ya ce kaga wanda ya tilasta su wato idan ya tuba bayan tilasta su to fa Allah zai gafarta masa dan Allah ne yawan gafara ne ne yawan jin kai ne na'am ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa a walaqad anzalna ilaykum ayatin wato mun sauko muku da ayoyi bayyanannu da labarai masu ban mamaki kamar labarin sai da Aisha Ali radiyallahu anha cikin waɗanda suka gabace ku min jinsi amsalihim da khabari Yusufa wa Maryama wa mau'izatan kuma mun kawo muku su a matsayin wa'azi ga masu tsoron Allah eh na'am الله نور السماوات والأرض Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mai haska sammai da kasai duka munawwiruhuma annuru arba'atu aqsam haske shi wato kashi hudu ne nurun yudhiru al-ashiya'a adh-dhahirata akwai haske da yake bayyana abubuwa bayyanannu wala wato yaraha kanuri ash-shamsi wa ma shabahu wato zai bayyana abun amma shi hasken baya ganin abu shi ne kamar hasken rana da abin da ya kama da shi taurari kenan wa nurun yakshifu al-ashiya'a adh-dhahirata wa yaraha akwai haske da yake bayyana abubuwa bayyanannu kuma yana iya ganin su kanuri basari kamar hasken gani wa nurun da haske yakshifu anil ashiya'i al-batilati yana bayyana abubuwa boyayyu wa yudrikuha kuma ya riske su ai ya fahimce su shine ce kaluril agli kamar hasken hankali wa nurun yukhriju alwujud min al'adam sai haske da yake fito da samuwa a cikin rashi wa huwa nurullahi tabaraka wa ta'ala shine hasken Allah tabaraka wa ta'ala nurullahi idza dakhala fi adamin sara wujudan hasken Allah idan ya shiga cikin rashi to wannan rashin sai koma samuwa eh idza aidan nuru huwa wujudu da haka wato haske din kai shine samuwa shi yasa idan aka ce wato hasken annabi sallallahu alaihi wasallama ba ana nufin wannan haske kamar fitila bane a'a wato hasken samuwa ne kawai dan kamar Abdullahi Tustari ya faɗa cikin kitabu Shifa Allahu nuru samawati wal ardh kamar yadda za mu karanta masali nurihi din annabi sallallahu alaihi wasallama hasken Allah shi hasken ijadi ne da hasken ijadi samar da halitta da rayar da ita wannan shine haske bayan da kake tunani za ka gani haske da kana gani haske annabi din ba haka ba a nurul ijad wa nurul imdad da haka annabi shi ne hasken Allah tabaraka wa ta'ala eh duk wani abin da in dai Allah ya samar da shi to da wannan haske da wannan samarwa yake samar da shi kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam ai za ka sani ko baka sani ba eh nuruhu awwal wujudi wujudan awwal ma khalaqa Allah nura nabiyika nuru nabiyika ya jabir haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa eh Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala هو نور السماوات والأرض إيه نعم مثل نوره كمشكاة فيها مصباح نعم المصباح في زجاجة نعم الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة نعم يوغل من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية نعم يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نعم نور على نور نعم يأتي الله بجنوده من يشاء نعم ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wato shi kamar hasken Allah din yanda yake yace kamishkatin kamar alkuki ne da aka sanya fitila a cikin sa idan aka ce maka alkuki akwai dan wani window karami da ake a masallacin irin na da ana ajiye fitila a nan to wannan shine mishka idan aka ajiye to irin fitila a wannan gurin hasken yana yin karfi eh ka wato kamishkatin fiha misbah wato kamar alkuki ne da aka ajiye masa fitila ita ko wannan fitila al-misbahu fi zujajatin ita wannan fitila tana cikin wato glass az-zujajatu ita ko wannan glass din ka annaha kawkabun durriyun ka ce tauraro ne mai karfin haske bayan haka yuqadu ana kunna sa wannan fitila daga wato mai na bishiyar zaitun la sharqiyyatin wala gharbiyya wannan bishiya ta zaitun ba wato tayi gabar ko tayi yamma ba bai rana baya hawa kanta direct samanta a'a sai dai rana ya zo mata ta gefe gefe ne an gane ai shine la sharqiyyatin wala gharbiyya bal bainahuma baina sharqi wal gharbi bata kalli dare sharqin gabar santa ba ko yamma saboda in rana ya zo zai kece tayi ko to da haka kaga ai za ta samu yankunewa wanda manta ba zai karfi sosai ba to wannan shine misalin da aka bayar na hasken Allah tabaraka wata'ala kaga wannan shine karshen karfin haske eh Abdullahi Tusari yace masal nurihi ka mishkatin fiha misbah misalin wato hasken Annabi sallallahu hasken Allah hasken Annabi sallallahu alaihi wasallama wato a zuciyar Annabi a cikin kirjinsa to kamar wannan ne eh yadda karfin hasken nan zai zama to haka hasken annabi yake a zuciyarsa duk wanda ya gansa ba sai an ce maka wane bane sahabbai da yawa sun ganshi suna awwal awwal marra farkon lokaci sun ganshi sun ce laysa hadha alwajhu bi wajhi kadhabi wannan fuska ba fuska bace ta mai ƙarya an gane yayi shine yakadu zaitu ayyubu walau lam tamsa sunar eh wannan min shajaratin mubaraka wasu sun ce su sha Abdullahi din sun ce yayi Annabi Ibrahim ne eh min shajaratin mubaraka sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ana da'watu abi Ibrahim naka tun daga Annabi Ibrahim hasken Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake eh min shajaratin mubaraka min sayyidina Ibrahim al-Khalil eh kamar yadda mai gishiri ne yake cewa ko ta ballaja fauka a wannan bebe da suna sunan shi ce a ta haddani tawfiqin ilahi li dinihi wala wahya illa min safa'i yaqinihi ولما أتاه ربه بأمينه تبلج بشر برق البشر فوق جبينه كاجي tun gabanin wato mala'ika ya zo ma kawai kana ga hasken wahayi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gansa ya san wato annabin Allah ne wannan shine yace shi a fassarar shi eh ya kadu zai ta yubi'u hasken ka ce ya haska annabtakarsa ka ce za ta bayyana tun annabtakan ba ta zo ba walau lam tamsa suna nurun ala nur wannan haske ne kan haske eh koko hasken imanin mumini shi ma haka yake idan ka ga mumini kana ganin sa ka san bawan Allah ne ba sai an ce maka wannan kaza ne ba shi yasa idan ka haɗu da mutane ba sai ka ce malami bane ko ka ce kai kaza ba ba sai ka sa rawani ka sa alkibba ba kana haɗuwa da bawan Allah kana ganewa haka kuma ake gane bayan Allah ko ka gan shi da ido ko baka gan shi ba daga cikin bayan Allah akwai wanda dukkan bawan Allah inda yake a duniya ya san da shi an fahimta shi yasa da aka ga waliyai da suka gabata babu jayayya a cikin lamarin su babu hasada babu waye saboda kowa bawan Allah ne ibada yake tukuru ta shehi a garin nan anan akwai anan akwai babu hasada tsakanin su me yasa saboda su bayan Allah ne komai Allah ya sanar da su cikin haske kowanne ya san makamin kowa amma ba yanzu yanzu aka ne da addini kawai babin neman duniya kawai ta yaya zai yi kar kowa ya bayyana sai ni kadai saboda in ya bayyana zai toshe mun hanya ne wannan shine matsalan mutane yau amma mutum da in ya rike Allah yana bautan Allah to bawan Allah duk inda numfashin sa yake sai Allah ya sanar da kai to kai da kake da hujja irin wannan shi ka je ka ja da wannan mutum kuma kai da ka kai wannan makami yaushe har za ka koma baya kana ja da Allah to bayan Allah haka suke tun ba a zo ba sun san da akwai wani haske da zai zo daga Allah tabaraka wa ta'ala ko ko akwai haske kaza a doron ƙasa akwai kwanakin can mun faɗa Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu hannunsa da yin salatin fati na wato kwana arba'in ya yi su su arba'in da ɗaya sai da ya ga Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu zahirin a gabansa a dai ya sansa to wanda suka kai irin makalin nan ka duba yadda suke a lokacin da shi ma mujibin shiwon kansa yake neman makamin da yake nema Allah sai da ya nuna masa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a lokacin kuma ya janye daga neman gausiyarsa da yake nema to haka bayan Allah suke ba wuri bane na jayayya Maulana Sheikh Ibrahim Sale radiyallahu ta'ala anhu yace don da ka samu bayan Allah suna jayayya yake ba Allah bane yasa suka jayayya duniya ne amma Allah shi ba a jayayya a kansa ai ya yarwaci komai wasu akrahmati kullu shay idan ka ɗaga rana kar kallon rana ka tare wani to ka tare wani Allah ai duk lokacin da ka ga malam wani da wa malam wani ba sa shiri karya ne ba Allah ya haɗa su ba wannan addinin da suke kai ba addini ya haɗa su ba malam duniya ce ta haɗa su ko baya son kowa ya bayyana ko ko akwai wani samu da yake baya son wani ya zo ya shiga wannan fage wannan shi ya yake haɗa su amma ba Allah ba to da haka mutane a bauta wa Allah ka zama na Allah ana ganin ka za a ji hasken imaninka kai ma za ka ga launi almumin lilmumin kalbuniyan ya shiddu ba abu ba ba almumin lilmumin a kan yadda ne tafsiru ihdahum al-ukhra a almumin mar'atu li akhihi mumin da haka kai za ka zama dubin mumini kana haduwa da shi kai kana ganin kanka shi ma yana ganin kanka kansa wannan shine bayan Allah malam ba wanda za a zo ana rigima ko ana gaba da wani da wani ba sa shiri da wani da wani kuma yi a ce ɗarika suke yi ko jami'in su ma ɗaya eh to wannan ba Allah bane ya su ku gane wannan point din shehu ne faɗi wannan magana duniya ne ta haka su Allah ya kiyaye mu kaga masaluri ka iskati fiha al-islam mubni kana ganin hasken wato zuciyarsa karfinsa kana ganin shi kai ka san mutumin Allah ne kuma ya san duk dawon Allah din da yake shi ma a matsayinsa eh na'am
في بيوت أن يصنعوا أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها نعم يسبح له فيها بالغدو ولا صاد رجال لا تزيد نعم رجال لا تزيد تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة نعم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce nurun ala nur yahdi Allah Ubangiji yana shiryar da waɗanda ya so li nurihi zuwa ga hasken wato addinin musulunci wa yadribu Allahu al-amsal Ubangiji tabaraka ta'ala yana son ya kwatance saboda wato kwakwale su ringa fahimtar magana. An ce bil amtilati tattabihu al-maqasid. Madufa tana bayyana da kwatance ne. Eh, wallahu alimun bi kulli shay'in. Allah ya san da komai wato shi yasa yake muku kwatance da shi za ku gane. Fi buyutin azina Allahu an turfa'a wasu sun ce muta'alliq bi wato a masali nurihi ka mishkatin fiha misbah wato al misbah fi zujaja wannan fitilan a ina take Allah yake fi buyutin azina Allahu an turfa'a wasu kuma sun ce a'a wato rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi fi buyutin azina Allahu an turfa'a kenan muta'alliqun bihi an gane ai ولا يجوز آه wannan واخبروا بظرف لو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر أكا واتو ابن مالك يتكو في بيوت واتو ونن حسكي يلا تكم مسلاتي وند الله يأمر لي أعطوك كاسو أي أجرم ماسو شيني مسلاتي ويذكر فيها اسمه كما أعمبتي أبنجي ما ويصوني شباء أعمبتي الله أتكي يسبع له رجال واتو مزاجي suna tsarkake Allah a cikin waɗannan masallatai safe da yamma, wanda kasuwanci baya shagaltar da su ga barin wato ambaton Allah bautar Allah, wala bai'in ko cinikayya da barin ambaton Allah da ikalis salati baya shagaltar da su ga barin tsaye da sallah saye da sayarwa. An ce lokacin da aka kira sallar Juma'a liman ya hau mimbari to haramun ne a yi ciniki a lokacin. an gane ai haramun ne wa idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au wannan umarni din wajibi ne a lokacin idan ciniki ya au kuma to ana wurwure shi idan kuka yi rigima da mutum kuka je ga alkali sai ce yaushe aka yi wannan ciniki sai ka ce a lokacin liman yana hudu ba zai ci ai cinikin ma ba mutu magana ai ce ya mutu kenan eh amma idan aka ɗaura aure ma haramun ne a lokacin sai dai aure shi ba a warware shi amma haramun ne wa isa izzaka wato kasuwancin su baya hana su ba da zakka ya kafu na yawman suna jin wato tsoron wata rana ranar tashin alkiyama yanda alkulubu zukata ta takallabu za su raurawa fihi a wannan rana wa balagatil qulubul hanajira ayati kadima wal absaru wa zaghatil absar wato idan duna za su raurawa su kau me yasa li yajzi Allah na'am yajzihum Allah ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi Ubangiji tabaraka wa ta'ala wato wannan rana ranar da waɗannan abubuwa za su kasance Allah ya haka ne saboda saka musu wato ahsana ma amilu wato ladan aikin da suka aikata. Idan ya zama wannan hasana a ma'anarsa, wato kenan aiki kyakkyawa Allah ya baya ba da ladansa sai aiki mafi kyau. Kuma babu wannan aiki mai kyau wannan wanda ya fi kyau a'a babu. Duk ikhlasi in an yi wa aiki to shi kenan aiki wato kyakkyawa ne. Da haka ismu tafdifin nan yana ɗaukar ma'anar asifar mushabba bismil fa'il. An gane yayi. shi yasa mutum wanda bai yi karatu in ya shiga tafsiri to wallahi kuskure shi din ya shige daidai din sa yawa shi Usman ibn Fodi a zamanin sa akwai wasu malamai suna tafsiri yace ku bar wannan tafsirin naku ko Allah ya gane mu da bala'i dan ba su yi karatu ba ba zai yi ka dauka jalalaini ka zan dora maka in ce ka karanta tafsiri za ka yi tafsiri a amala ilimi nawa za ka karanta tukunnan ka zo ka san tafsirin sai ka je ka lakalce sa Shehu Ibrahim Sala radiyallahu ta'ala an yace kowanne aya ana samun kamar wato ilimi ɗari ɗari a ƙarƙashin sa. Kowanne aya ilimi ɗari ɗari yake kunshe da shi akalla kenan wannan. To da haka sai ka san irin abubuwa ilmin ala wannan tukunna sai ka zo ka shiga tafsiri amma in ba haka ba ku ya tsari mala. Gashi bala'o'i suna damuwar mu mutane muna kai su nesa. Wata sabuna mu'ayyinan wa'u inda Allah azim jiya mun karanta abu kana ganin karami ne. amma kuma a jin Allah babba ne. Ka duba yanzu wannan ahsan amma ba a bada shi ba yake. A wani babi yake. Eh, wa yazidahum min fadli kuma Allah bayan ya musu sakayya ya musu ƙari wa rizwanu min Allah akbar Allah zai ƙara ba su wato yardarsa bayan ya ba su aljanna dan Allah wallahu yarzuqu man yasha na'am والله يرزق من يشاء بغير حساب Allah yana arzuta waɗanda ya so ba tare da kirge ba. Yun- ah, Yukalu fulani yunfiqu bi ghairi hisab ay yuwassi'u yana yalwata kyautarsa ka annahu la yahsibu ma yunfiqu. Ba ya kirga abin da yake wato ciyarwa kamar su wannan shehu buko ba ya irga kuɗi. Sai dai kawai a zare a je a biya bukata amma bai taɓa irga kuɗi ba. Yace mini tun da ya haɗu da shi a Brazil bai taɓa jin naira naira ba ne. wannan magana ya gaya mana ita ta kai kamar shekara ashirin eh ashirin ko da ɗaya ya ce tun da ya haɗu da sha barza bai ji kuɗi kuɗi ba ne tun a lokacin zuwa lokacin da ya gaya mana magana ba sa girga kuɗi eh na'am والذين كفروا أعمالهم كسواد بقيعة يحسبه الظمآن ماء na'am حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه na'am والله سريع الحساب a ranar tashin alkiyama su kafirai duk aikin da suka aikata na alheri to ladan an ba su a nan duniya in sun je ba za su samu komai ba eh shine wanda wa qadimna ila ma amilu min amali za mu karanta shi a faj'alnahu haba'an mansura abu shekewa aikin zai zama ubangiji ce wallazina kafaru a'maluhum waɗanda suka kafirce ba su ake magana akai ba wannan wato badal shimalin ne wallazina kafaru a'maluhum ayyukan su ake magana yace ka sarabin kamar kawalwalniya ce biki a ce a fako idan ka hango kawalwalniya wato ƴaƴa rana ai za ka ga kamar akwai wani abu kana zuwa sai ka samu ba komai to aikin su in sun je ranar tashi alƙiyama suna ga sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza hal afdal lil al-akhirah la yajiduna shay'an za su sami komai ba Allah ya kiyaye mu a mu'minai din ma kuma akwai irin wannan aiki da bayi don Allah ba duka shi ma Allah ba zai ba da sakamako a kai ba a'maluhum a'maluhum كسراب بفئة يحسبه الظمآن معه من كشروا زي واتوزتي ونن كولولي رواني إيه. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا إذن زي ونن كولولي سيبا زي سامو كومي كتابن ديزة سابا ووجد الله عنده سيسامو واتو أي الله أو الننجري سيكامسه shine wato wa wajada Allah indahu Allah zai masa kamu a wannan lokaci ko fa wafahu hisaba kuma zai cika masa sakamakon sa a wannan rana wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawan wato sakamako ne hisabin duka ana yin shi kamar wuni wato wuni rana ɗaya ne na'am يكون ما في بحر الجند na'am يغشى موت من فوقه موت من فوقه سحاب na'am ظلمات بعضها فوق بعض na'am إذا أخرج يده لم يكد إليها na'am ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara buga wato wani kwatance akan ayyukan kafirai. Yace waɗannan ayyukan nasu ko ko ka kwatanta su da zulumatin wato wani duhu in fi bahrin lujjiyin a cikin wato kogi mai zurfi kuma bayan kogi ne mai zurfi yakhshahu mawjun kumfa yana zuwa masa wato ruwa min fawqihi mawjun a saman wannan kumfa a saman ruwan kuma akwai wani kumfa ga kogi ga ruwa ga kumfa kuma min fawqihi sahab a saman wannan kumfa wato kuma akwai girgije kaga duhu nau kenan duhu uku kamar kogin maut maut sahab eh ga ruwa ga wato kumfa ga kuma girgije ya rufe to duhu ranar tashin alkiyama idan suka je sun zata sun aikata ayyuka za su samu irin wannan yanayi za su same su a kan shi eh min fawqihi sahabun zulumatun ba'daha fawqa ba'd wato wannan duhu sashe kan sashe zulmatul bahri wa zulmatu al-mawj al-awwali wa zulmatu الثاني وظلمة الصحاب إذن يهدني كلامكم da na girgije idan akhraja yadahu yayin da ya cire hannunsa lam yakad yaraha ba zai iya ganin wannan hannu saboda duhu ba eh da haka wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran duk wanda Allah bai shiryar da shi ba to fa ba shi da hasken shirya Allah ya kiyaye na'am ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض وهو الصافات na'am كل قد علم صلاته وتسبيحه na'am والله عليم
ثم فرقه أي تغليبه ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات من للعاقل لا شيء مع إفتي لغير العاقل أن يرجع يرضى بل أدم سبودا واتو درجة أوجه الله نعم ولله ملك السماوات والأرض kuma su san wato sarautar sammai da kasai duka na Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne na'am وإلى الله المصير bayan haka ranar tashin alkiyama wato makoma kuma yana ga Allah tabaraka wa ta'ala na'am ألم تر أن الله يحيي سحابا ثم يولد بينه ثم يجعله ركاما
Ubangiji tabaraka wa ta'ala har yanzu ya ƙara kiran su yace alam tar anna Allah yusdi sahaban shin ba su san cewa Allah shike koro girgije kuma ya allifu kuma ya allifu baina sai kuma yazo ya harhaɗa tsakanin su kuma ya alhu rukaman sai ya sanya shi wato a hauhawe wannan akan wannan ba su san Allah bane yake musu wannan fatara alwatta yakhruju min khilali sai ka ga ruwa yana fita a tsakankanin girgije Allah shi yi wannan wa yunazzilu na'am وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء na'am wa yasrifu ويصرفه عن من يشاء na'am يكاد سنا موته يذهب بأبصاره na'am يضرب الله الليل والنهار wato wadan girgije ubangiji tabaraka ta'ala ce yunazzilu wato yana mai sauko da min barajin shine maf'uli din kenan yana sauko da wato kankara min samai daga girgije min jibali fiha daga wato duwatsun kankara da suke cikin wannan sammai din ko girage din yusibu sai Allah wato ya samu wanda ya so bihi da wannan wato kankaran ya yasrifuhu ya juyar da shi amma ya sha'u waɗanda ya so eh ya kada suna barkihi wal wato haske na wannan walkiya na gigidin zaka ga ya kadu yakan kusa ya zahabu bil asfar ya tafi da ido saboda karfin haskensa Allah tabaraka wa ta'ala shine muku wannan kuma shi ke juyar da dare da rana da haka ku sani na'am إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار wato inna la ibratan lalle akwai wato wa'azatarwa li ulil absari ga masu hankula a cikin waɗannan abubuwa duka na'am والله خلق كل دابة من ماء ubangiji tabaraka wa ta'ala har yanzu akan dalilin wato shine abun bauta yace fa shine ya halicci dukkan dabba daga wato ruwa na'am فمنهم من يمشي على بطنه cikin ikonsa akwai masu tafiya akan cikin su kal hayati wal hawami kamar macizai da kuma kwari suna tafiya ta ciki ne na'am ومنهم من يمشي على رجلين kuma akwai masu tafiya cikin ikon Allah akan kafafuwa guda biyu shi ne ce kal insani wa tsari mutum wato da tsuntsaye na'am ومنهم من يمشي على أربع daga ciki akwai masu tafiya akan wato kafafuwa guda hudu kal baha'imi wal an'ami kamar dabbobin lima na'am يخلق الله ما يشاء kai nan gaba ma Allah zai halicci abin da ya so ba ma waɗannan ba ga su gidaje da motoci da sauransu na'am إن الله على كل شيء قدير dan Allah yana da iko akan kowanne abu sama da wannan ma wato wa- ya khuluqu Allah ma ya sha wajen akwai sama da shi kenan sama da shi inna Allah ala kulli shay'in qadir yanzu akwai abin da yafi jirgi ma aiko tunda misali ga network ai ya fi jirgi yanzu haka wannan karatu da nake mutum yana China yana ganin shi in jirgi ne zai je to kaga wannan ai ya fi ya fi jirgi ya fi duk sauran abubuwa kuma a gaba ma akwai abin da zai wuce wannan yawa albarkar shehi ne duka shehu ibrahim ya sule ya gaya mishi wannan abubuwa eh zamanin shi zai zo da su na'am لقد أنزلنا آيات مبينات ubangiji tabaraka wa ta'ala ce lalle ya sauko da fa'ayoyi bayyanannu a cikin wannan alqur'ani ku ba da gaskiya na'am والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah yana shiryar da waɗanda ya so zuwa ga addinin musuluncin nan na'am ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك na'am وما أولئك بالمؤمنين Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce daga cikinsu akwai masu cewa sun ba da gaskiya da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama sun musu biyayya cikin abin da suka hukunta eh kamar su ubbatu bin abi mu'ayyid thumma yatawalla fariqun minhum wato wasu jama'a sai su kara ba da baya su bijire su yi ridda Allah ya ce to dama waɗannan fa ba mu'minai bane eh na'am وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وإذا فريق منهم معرضون idan aka kira su zuwa ga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama su musu hukunci su yarda da hukuncinsu sai ka ga wasu mutane suna bijirewa ga barin wannan hukunci na'am وإن يكن له الحق يأتوا إليه مسلمين
idan ko ya zama gaskiya ta bangaren su ne sai ka ga sun zo suna masu kaskantar da kayi sun yi amince na'am أفي قلوبهم مرض يرتابوا أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Akwai kafirci ne a zukatansu kuma suna masu shakka akan annabtakanka ne, an ya hafu da an ya fifa Allahu alaihim, bari kawai suna wato tsoron wai kada Allah da manzansa su musu zalunci a cikin hukunci shi ya sa ba sa yarda. Allah ya ce, Bal ula'ika, بل أولئك هم الظالمون ba wasu bane kafirai waɗannan ne da suka ƙi, na'am.
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace su mu'minai innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Wato sani abin mu'minai shi yana kasancewa idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa dan su musu hukunci suna cewa mun ji ko mun biyayya wa wa ulaika وأولئك هم المفلحون Allah yace to fa waɗannan su ne rabautattu Allah ya sa mu ciki. Mm.
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون Allah ya ce duk waɗanda suka wa Allah da manzansa biyayya kuma suka ji tsoron ukuba Allah to ko waɗannan su ne waɗanda za su rabauta da aljanna Allah ya sa mu ciki. Na'am.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن موتوا ليقولون A wannan dama sura an ce madaniya ce a nan za a yi magana akan munafukai. wato su munafukai sun rintse matuƙar rantsuwa la in amartahum idan ka umarce su da su je jihadi to fa suka ce la yakhrujunna za su fita zuwa ga wannan jihadi eh yuksinuna lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama da'iman suna rantse wa annabi cewa annahum mu'min nuna su kuma suna tare da annabi kafiran ma ya kununa hada lin nabi sallallahu alaihi wa sallama amma nifaqan so da yawa suke gaya wa annabi wannan magana amma dan munafici ne su masa rantsuwa matukar rantsuwa alhali ba haka bane na'am kullu tuksimu illa tuqsimu ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ba sai kun rantse ba na'am ta'atun ma'rufa yi biyayya kyakkyawa ma ya wadatar ba sai ku rutse ba fa'atun lin nabi sallallahu alaihi wasallama wato shine fa'atun ma'rufa khairun wato biyayya ga annabi yafi alheri akan ransu wannan naku allazina allazi la tusaddaquna fihi wanda ba za a gaskata ku ciki ba eh almadaru ala al'amali wato ai ma madaddala tana kan aiki ne me kake aikatawa ba me kake faɗa ba eh da haka idan mutum ya faɗi magana ma idan aikinsa ya saba kaga yayi ƙarya kenan eh da haka al'amalu yusaddiqu alqawla aiki shike ƙarya ke gaskata magana ay yukadzibuhu fa in kanu ata'u rasula sallallahu alaihi wa sallama la yahtajuna lilqawli idan sun yi wa annabi biyayya ai ba sa bukata sai sun faɗa a wani da Allah an yi kaza ai amalan ka aikata mana in ta aikata ba sai ta gaya mutum ba eh innahum ma'ahu su ce su suna tare da shi su yi aiki kawai wa innahum sayuti'una at-ta'atu ma'rufatun shi biyayya sananniya ne in amiluha fala yahtajuna lil kalam idan sun aikata wannan biyayya to ba sa bukatar yin magana wa idan lam ya'malu أيضا فلا يحتاجون للكلام هكذا إذا بس أيكي با باسا بكاتي يم مغنى لأن أيمانهم لا واتو تصدق ولا تصدق رأسوا الناس بايا جسكيا وأقوالهم لا تقبل بحال زنت كيسو باع كرفنس تكون لحال من الأحوال لأن أفعالهم تكذب أقوالهم دل أيكيس من سنة كريتا واتو زنت كيسو أما ولو أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا لهم نعم إن الله خبير بما تعملون kusan Allah ya san wato abin da kuke aikatawa min ta'atikum bil qawli wa mukhalafatikum bil fi'li eh a Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yace wa ta'atu rasul sallallahu alaihi wa sallama hiya tariqun najati lil abdi biyayyar annabi ita ce hanyar tsira da kowane bawa. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qarana salasati ashiya'a bi salasati ashiya'a. Allah ya haɗa abu uku ne da abu uku. Fala yuqbalu wahidun minhuma minha duna al-akhari. Ba a karɓan wato ɗaya koma bayan ɗaya. Qala aqimu as-salata wa atu zakat. Allah ya ce a tsaye da sallah kuma a bada zakka. Faman taraka zakata la tuqbalu minhu salatu duk wanda ya bar bada zakka to ba a karban sallarsa wa qarana ta'ata Allah bi ta'ati rasulih haka ne ya hada biyayyar Allah da kuma biyayyar annabi yace ati'u Allah wa ati'u rasula faman lam yuti' ar-rasula la tuqbalu minhu ta'atu Allah bi halin min al-ahwali duk wanda bai wa annabi biyayya ba to ba za a karbi masa biyayyar Allah ta kowane hali وقارن شكر الله بشكر الوالدين يا هذا غودي والله ده غودي ومعرفه الله يشي ان اشكر لي ولوالديك فمن لم يشكر والديه فلا يقبل منه شكر الله تبارك وتعالى دم وند بغودي ومعرفه با to fa ba za a karba masa godiyan Allah ba eh wa kama qalu man idda'a salatata ashiya'a biduni salatati ashiya'a fa huwa kazzabun an ce duk wanda ya raya abu uku ba tare da abu uku ba to wannan makarici ne man idda'a mahabbatal jannati wa aba an yunfiqa min malihi fa huwa kazzabun duk wanda ya raya soyayyar aljanna yace yana son shiga aljanna amma kuma yake ciyar da dukiyarsa to shi makarici ne eh man ahabba aljannata la budda min al-infaq duk wanda yake son aljanna fa dole sai ya ciyar da dukiyarsa dukiya ma mafi kyau malam dan Allah yake lan tanalul barra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu alherin Allah ba shine aljanna sai kun ciyar ciyarwa ma daga abin da kuke so a bakara ya ce wala tayammamul khabitha min tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tubdu fi kada ku nufi abu wato mara kyau ko haram ko dai abu mara kyau sai daga shi da ka ciyar kai ma in an baka shi baka so to da haka idan za ka yi ba kyauta ka yi kyauta abu mai kyau eh an ce aljannatu tushara bin nafsi wan nafisi aljanna ana sayanta da ranka ne da dukiyanka inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum eh aljanna da haka dole sai ka yi aiki kamar da ka hana kanka ci ka hana kanka sha saboda kana neman yardan Allah aljihun ka ma sai yayi motsi haka amma malam a ibada ga ka kana yi amma ibadar dukiya zero kake to malam wannan ƙarya ne a wajen Allah babu Allah tabaraka wa ta'ala kyautar sa baya yankewa bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha dare da rana Allah kyauta yake kai kuma bawan Allah baka yi kyauta an ya bawan Allah ne ba bawan kudi bane ka to da haka za ka samu aljanna in ba ta kyauta kyauta ma daga abu mafi kyau mala ka ba da kullum a shaɗe da yake cewa kai kana son wajen Allah kamar miliyan kaza miliyan kaza yake kuma kai baka iya bada miliyan ɗin ka ce kana son Allah baka an ya ku kana son Allah baka balle ma aljanna uwa uba za ka zo ka yi kyauta dubu ɗaya dubu biyu kana ganin shi ma kai cikin ka malam kake kashe masa malam da Allah in za ka yi mu'amala da Allah kai in ko za ka yi mu'amala da duniya kai da Allah amma sai an cire an kashe inna sil'ata Allah ghaliya Allah yake kayan Allah suna da tsada kaji tsada fa aka ce malam to ana soyanta da kuɗi ne aljanna da haka shi yasa aka ce ita duniya wato gonar lahira ce a nan kake noma aljannar taka eh ba kuma a tsakanin masallaci kaɗai ba a san falon ka gidan wane kuɗin ka gidan wane alherin ka ga wane fuskar ka ga wane kowa ka mutunta shi to in kayi haka to fa za ka samu aljanna Allah ya ba mu iko wa man idda'a mahabbata rasul sallallahu alaihi wa sallama la tuqbalu da'awahu duk wanda ya raya soyayyar annabi to fa ba za a karbi wannan riyawarsa illa idza habba al-fuqara sai ya so talakawa me yasa man habba an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama la budda an yuhibba al-fuqara duk wanda ya so annabi to fa dole so talakawa me yasa hum ashabuhu su ne sahabban annabi sahabban annabi talakawa ne an gane ai kamar wannan menene sahibu rumi a ya rasu ma ba sahibu bane ko wannan wanda ya rasu ba samu likafani ba akwai ai a wannan wanda ya dawo madina farko to da haka mus'ab mus'ab ibn umair mus'ab ibn umair sabin nan talauci da kuma babu komai a daular musulunci ne kafan ma ba samu ba idan an rufe nan kafan sai bayyana idan aka aka rufe kafan kuma kai yana waje sai annabi ce ku rufe kan sai ku tsauko tsaure a rufe kafan shi din wannan su ne sahabban annabi to da haka idan ka rena talakawa ka rena sahabban annabi da Allah ya baka wadata in talaka ya maka magana ko kallon sa baka yi sai mai kudi ka daga wa kai kowa to wannan baya son annabi karya yake dan sabon annabi talakawa ne dole ka so talakawa ka girmama su kuma waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun dukiyar da Allah ya baka dama jarraban ka yaga cewa ya zaka wa talakan kai ma talakan idan Allah ya sa ka talaka ya jarrabe ka ne ya ga kai shin zaka yi hakuri ko zaka yi sata ka ci haram ko ya ka zo kana zagin masu kuɗi ka ce ammaru wa tani ba su da kirki ba su da mutunci ba su da kaza to Allah dama ya yi da ka talaka din don ya jarabe ka a wannan gaba ne dukkanmu da mai kudin da talakan da sarki da talakan dukkan su a babin imtihani muke duk makamin da an ajiye ka so ana jaraban ka da wannan makami ne eh da haka a لا تقبل دعواه إلا إذا أحب الفقراء من أحب النبي لابد أن يحب الفقراء هم أصحابه ومن ادعى محبة الله ترك محارمه دون ذيك ريسوية ألا تقديني بر حرامه إيه من ادعى محبة الله دون ذيك ريسوية ألا وينتهك محارم الله فهو كذاب yana kece abin da Allah ya haramta wato kuma yana cewa shi wato masoyin Allah ne to wannan ƙarya yake Allah ya kiyaye mu daga waɗannan abubuwa na'am da aka ku yi wa Allah da manzansa biyayya na'am Ubangiji ya ce idan suka ba da baya fahimta wallau, kul afi'u Allah wa afi'u Rasula, kaga wannan ai khitab ne aqi'u Allah wa aqi'u rasula amma da aka zo ba da baya sai aka ne da shi gaiba saboda abun ba shi da kyau bai ce fa in tawallaitum ba Allah ba zai magana da irin waɗannan gaba da gaba ba an fahimta shi yasa an canja salon magana fa in tawallaitum fa inna ma alayhi ma ummila wato abin da aka dora wa annabi yana gare shi dai isar muku ku sani ko kuma wa alaikum ma ummiltum abin da aka dora muku na yi masa biyayya yana gare ku na'am idan ko kuka wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya fa shine za ku shirya na'am babu wani abu ga annabi sallallahu alaihi wasallam face wato isarwa isarwa bayyananniya na'am وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض نعم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم نعم وليمكنن لهم دينهم التي ارتضى لهم وليبدلنهم
نعم يعقلون إلا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wato wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati Allah yayi alkawari ga waɗanda suka ba da gaskiya suka aikata ayyuka na gari to Allah zai halifantar da su a wannan doron ƙasa su ne za su zama masu rayar da wannan duniya ba dai kafirai ba madalan min al-kuffari idan Allah ya bar kafirai ba saboda su zama bayin mumine ne yawwa sai kaga an ji an kera maka Musa malam babu kamarta yana ce yana yawo da gajeren wando a bakin kogi kaji a maka AC wanda babu kamar shi kana kwance shi yana can cikin ruwa wani shakatawa yake ya zo ya maka kwanta babu kamarta yana ganin bakar fata ba komai bane shi ko fara fata ya zama bawa bai sani ba to ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce dama duniyar nan masu raya ta bayin Allah ne madalan min al-kuffari inna Allah tabaraka wa ta'ala wa'adana wa'dan hasanan wa sayfi lana bima wa'adana ya mar alkawari kuma Allah zai cika mana shi kamar stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya halifantar da waɗanda suke gabanin su al-khilafatu an-niyamatu shi halifanci wakilci ne anniyabatu an shakhsi in kana qa'iban wato wakilci ga mutum in ya zama baya nan aw mata ko ya rasu aw ajaza aw ko ko ya gaza to yahtaju lil khalifati wannan yana buƙatar halifa ayus tukhlifa tashrifan ko ko an ba ta halifanci don girmama shi an gane fakat wa takriman da girmamawa ma hudurin mustaklafi tare da halartar wato wanda ake halifanta ɗin ga halifa ga wanda ake halifanta ta wanda halifancin ba na girmamawa ba ne mala ai wanda baya na ake wakilta a yi wa haza ma li auliya illahi tabaraka wa ta'ala wannan halifanci na girmamawa na ban girma shine Allah yake wa bayinsa wanda yace inni ja'ilun fil ardi khalifa to Allah baya nan zai sa annabi Adamu halifarsa ko ko ya ajiye bayan ɗan Adam a matsayin halifofinsa kaga wannan girmama ɗan Adam ne ba wai wannan halifa ta ma'ana ba ce. Da haka kun khulafa'un lahi wallahu hadun la yaghibu wala yamut. Su halifofin Allah ne amma shi ko Allah baya gushewa baya fakewa baya mutuwa. istakhlafahum takriman lahum ya halifantar da su ne dan girmama su ne kawai wamma siwa khulafa'illahi wato kuma bayan halifofin Allah imma an yakhlufu li ghiyab makhlufihim ko su halifanci dan fakewar waɗanda suke halifanta aw mauti ko da suwarsa aw ajzihi an ada'i wajibi ko ko dan ya gaza wato aikata wani wajibinsa da haka inna Allah tabaaraka wa ta'ala وعدنا وعدا حسنا هو أن يستخلفنا في الأرض وليمكنن لهم دينهم كما الله يتي زي تبتر دولنا الدين الناس جحنيكو في الناشي الذي ارتضى لهم وان الله شيء يرد مسو دا الدين يسا أمتن شين الدين ورضيت لكم الإسلام دينا وليبدلنهم واتو أمنا زي مسو تنجل أمنتي من بعد خوفهم بابا ينصر الرسول bayan suna tsoron kafirai to Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo musu aminci إن هذه إن هذه نزلت في بداية الإسلام وتولى آية شو برأيي تاسع وكان أفركم مسلمين والمسلمون في غاية في غاية الخوف من الكفار ألوكة المسلمين سلا متكر وتنصر كافرين فهاجروا إلى المدينة وصاروا يقاتلون واتوا سكي هجراء زوع مدينة كما أنا يأتنس حتى أوكي يقاتلون سلا ما سياتي حتى تغلبوا على جميع العرب السيد سكي رنجاي أكن دكا للعرباوة فصار الحكم لهم hukunci ya zamo ga waɗannan musulmai wa hum fi amnin wa amani suna cikin aminci eh inna allaha tabaaraka wa ta'ala kama fa'ala bi awwal al-ummati sayaf'alu bi akhir al-ummati indama yaqumuna bi ada'i wajibihim Allah kamar yadda yawa farkon al'umma to karshen al'ummar annabi ma zai musu haka amma idan suka aikata wajibinsu min imtisali awamir al-Qur'an wajen aikata umarnin Qur'ani واجتناب نواهيه يكون من يستر عن القرآن والابتداء بالرسول ده كوي ده النبي وأصحابه ده صعبانسا يستخلفهم في الأرض الوقت أن الذي هليفا تد متاني أدورا أسا كما استخلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمين ده هليفا تد صعبان النبي قبلنا وليبدل, وليبدل هذا الخوف أمنا رجال الدين على أقسامهم masu addini kashi-kashi ne minhum hamalatul qur'an akwai ma'addata qur'ani wa huffaz ahadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'addata hadisan annabi wato waɗannan haula'i hum khizanatud din sune ma'ajin addini ma'addata qur'ani da ma'addata hadisi minhum yuktabas yaktabisuna daga waɗannan ake kama san addini duka wa ilayhim yarji'un kuma suna dawowa gare su fi usulin ilmi a ginshikan ilimi. Wa minhum rijalun ya'lamuna usul ad-din. Daga cikin waɗannan mazaje akwai wanda suka san ginshikan addini wa yurdun 'ala al-mubtadi'ati. Suna wato rabbi ga in bid'a wal firaq ad-dallati da kungiyoyi fatattu bil hujaj ad-damagati da hujjoji masu wato rinjaye shine masu halakarwa. Ulaika batariqatul islami. Waɗannan su ne wato jagororin addinin musulunci. أو حكام الإسلام ومنهم الفقهاء أتكي أكون معلمان الدين الذين يبينون للناس كيفية الأعمال والمعاملات وذن بسكي بينا متعني ينهي أيك لمعاملولي هؤلاء هم الوكلاء سون وكيلي والمتصرفون ومنهم أرباب المعارف والحقائق أكون معبوتا إلمينا معرفة دعيقة يبينون طريق السير إلى الله تبارك وتعالى سنا بينا متاني حير كسنتر الله bi tarki kulli ma siwahu wajen barin duk abin da ya hukunci Allah wal istighal bihi da kuma shagalta da Allah duna ghairihi haula'i hum khulafa'ullahi fil ard to waɗannan masu wato yin wannan aiki na ƙarshe to su ne halifofin Allah tabaraka wa ta'ala ya abuduna ne na'am يعبدون من لا يشركون به شيئا na'am ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Ubangiji ya ce wato zai canza waɗannan kafirai da waɗannan musulmai masu bauta wa Allah shi kaɗai a umar kafar ba da zalika waɗanda suka kafirce bayan wannan to su ba su ne fasikai man kafara tilka ni'mata ba da zalika fa ula'ika umul fasikun wa awwalu man kafara tilka ni'mata qatalatu Uthman radiyallahu anhu farkon waɗanda suka butulce wa ni'mar Allah su ne wanda suka kashe Sayyidina Usman. Fasaru yaktasiluna ba'da an kanu ikhwana. Sai suka zamanto suna kashe juna bayan sun kasance ƴan uwa. Wasaru a'da'an ba'da ma kanu ahibbatan. Suka zamanto makiya juna bayan wato sun kasance masoya juna. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza wudi'a as-sayfu fi ummati falan yurfa'a ila yawm al-qiyamah. idan dai aka ajiye takobi a cikin al'ummar sun ce to fa ba za a ɗage wannan takobi har tashin alkiyama lamma qutila usman fa sada nizamu hadhihi al'ummati ana kashe sayyidina usman tsarin wannan al'umma duka ya lalace min zalika alwaqti ila yawmina hadha tun daga wannan lokaci har zuwa yau shibra yace wa qala lahum usman sayyidina usman yace waɗannan khawarijawa taqtulunani kashe ni za ku yi wallahi idza qataltumuni لا تقاتلون خلف إمام واحد أبدا إلى يوم القيامة إذن كوكا تشيني سوف والله بذاك تقل كارين جهادي أكركشين ولشي قباب دائما ووقع الأمر كذلك وأتوهاك كما لمن يأوكو إيه. العارفون الكمل استخرجوا آه من هذه الآية وجود خاتم الأولياء مثلا الله كامللو sun fito da wato cikamakin waliyai a cikin wannan aya annal anbiya alahum khatamun huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato cikamakin annabawa shine annabi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah yayi alkawari wa wannan al'umma wato an yastakhlifahum fil ardi ya halifantar da su a doron ƙasa kamar stakhlafa alladhina min qablihim fahimu min hada anna lil awliya'i khataman tun da annabawa suna da cikamaki kuma waɗannan al'umma za a sake halittantar da ita to waliyu ma suna da cikamaki wa awwalu man allafa fi hada al-hakim tirmidhi farkon wanda ya rubuta a cikin wannan shine al-hakim tirmidhi yayi rayuwa kusan ƙarni na hudu zakara anna lil awliya'i khataman wa zakara lahu alamatin ya ambaci cewa waliyai su ma suna da cikamaki kuma ya ambata masa alamomi wa zakara kadhalika ibn al-arabi الحاسم ابن العربي شيما يا امتي wannan hatta zaka zakarusma baladi sai da suka ammaci garin samafas wanda suke cewa wai idan har sai tijani ya kai makamin da ya kai me yasa annabi bai bishara da shi ba me yasa ba a same shi a cikin ayan qur'ani ko hadisi ba wannan shine shubhan da suke fada to kai yanzu akwai ka qur'ani ko babu kuma akwai ka kaji ai ana tambayar ma'abotan abu ba wai an sai an tambaya qur'ani ko fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun Allah yace ku tambaye ma'abota ilimin abu idan ba ku sani ba idan aka tambaye ma'abota abu suka tabbatar da shi to yana da a cikin qur'ani tun da gashi ne al-hakim tirmidhi da ibn al-arabi ba sai zamani da shaykhul jami sai zamani a kusan karni na hudu amma sai da Allah ya nuna musu shehu tijjani suka haɗu da shi ruhaniya suka faɗi sunan shehu tijjani da sunan ma'aikinsa da ma sunan garin da zamanin da za a zai bayyana. To da haka kaga wannan ai ya tabbatar cewa akwai shi a cikin Qur'ani akwai shi a cikin hadisi tun da ma'abota abu sun tabbatar. Mun taɓa karantawa a ma farrafna fil kitabi min shay' Imam Shafi'i yace kowanne abu yana cire shi a cikin Al-Qur'ani. da haka idan babu a cikin alkur'ani sai ya tambayi ma'abuta abu in sun ba shi labari sai ya ce to gashi alkur'ani ne ce a tambaye su tunda ya ce a tambaye su da haka idan suka ba da fatawa daidai to ka je na karkashin alkur'ani duk waɗannan malaman da aka yi a duniyar nan babu wanda aka mata a cikin hadisi ka ce mana karya ne bukhari ba a taɓa malamin hadisi irinsa akwai shi a cikin hadisi eh ko akwai shi a cikin Qur'ani babu amma ba wanda zai ce mana akwai malami da ba taɓa yin Bukhari ba ko kuma zai ce mana akwai malami da yafi Bukhari wannan magana ba za mu yarda da ita ba wanda an yi bisharar su kamar Imam Shafi'i alimin Quraysh da Imam Malik alimin Madina wannan mazaje guda biyu annabi yayi albishirin su amma duk wani malami a matsayin wato al'umma annabi yake fita babu kamar shi hatta mujaddidin nan ba wanda aka ambata amma akwai su Imam Suyuti ya yi rubutu a kansu ma kowanne karni da mujaddidinsa wanda shi ne mujaddidi na karni na tara akwai littafin wake ne ma to da haka wannan ba zai sa tun da babu hadisi mu ce imam su yi da haka yake ba misali zamani shi usman ibn fode shi usman ibn fode mujaddidi ne wanda ba yi kamar sa a kasan nan ba ba ka ce ma babu qur'ani babu hadisi da haka karya ne ba za mu yarda da wannan magana ba malamai da suke gabaninsa sun yi albishir zai zo akan neman shan Usman ibn Fodi wa akwai sarakuna da sun kashe malami ɗari na a rana ɗaya a wannan garin a kulun fardo amma ba wannan nan Nijar ba fa akwai a cadi a can tsakanin Misra da wannan shi ne kulun fardo wannan suna ne kawai ya ce shi wannan ba malami ba a kowanne na garin babu kamar shi shi ne kulun fardo kullun fardun ne kullun fardu shi ne kullun fardu an gane ba kullun fardu ba an gane kun gudura ne suke fana aka yi na ji kullun fardun ne asalin shi to da haka a wannan gari sai da wani sarki ya yanka malami bayan malami guda tari saboda kan shi Usman bin Fodiyo bayyana zai kwace sarautarsu wannan mujibu shi ya faɗi maganar nan to da haka sai mu ce babu shi Usmanu shi Usman da ya zo ce akwai shi Ibrahim a shi a wannan Muhtarin Kurti na Mali mai tsarikan Kurkiya ya ce shi Ibrahim zai bayyana ga karninsa ga almajirinsa ga komai nashi ba zamani ɗaya suke kuma zai mu ce babu maganar nan malam dan kai wa kawo ne mu makafi da irinka mu muna da imani muna da hasken imani za haka muna yarda da irin maganganun nan to da haka fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun waɗannan bayan Allah haka suka yi bayyana ba bayani akan wato Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu hatta zakaru isma baladi wa makanahu wasmahu so ambaci sunan garinsa da gurinsa da ma sunansa wa qala ibn al-arabi ra'aytuhu bi fasil sai a wannan zamani yace na ga wannan khatamul awliya a gari mai suna fas ya Allah lokacin ba fasin ma mubtalan bil inkari za a jarrabe sa da inkari فيما يتحققه من سر cikin abin da zai tabbatar da shi da sirri lam yaqul illa al-haqq wan-nas yatakalabun ala al-inkari ala hadha alladhi qala mutane suna wato karnakanci akan inkari wa shi tijani radiyallahu ta'ala anhu wa allafa ibn al-arabi al-hatimi kitaban sammahu anqa'u mughrib fi khatam al-awliya wa shams al-maghrib to kaji eh da ka wanda yace babu shi tijani karatunsa ne bai kai ba a lokaci ya gabato za mu tsaya insha Allah sai Allah ya kai mu mu ci gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh na'am amin